إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a wannan shiri na tarihin annabi zababbe sallallahu alaihi wasallam wanda ta cikinsa muke sauraron tarihin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yanda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke karanta mana
ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة to idan masu sauraro ba a manta ba a shirin mu da ya gabata kun ji yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira daga Makka zuwa kasar Habasha wajen sarki Najashi inda a can ne suka samu mafaka suka ci gaba da gudanar da rayuwarsu da addinin su sannan kuma kun ji yadda mushrikan Makka suka aika waɗansu wakilai domin zuga shi sarki Najashi ya koro su daga can kasar Habasha kun ji irin tattaunawar da ta gudana tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sarki Najashi da kuma su wakilan mushrikan Makka to anan muka tsaya muka yi alƙawarin cewa zamu ji abubuwan da suka ci gaba da gudana bayan da sarkin Habashan ya ki karɓar wannan ziga akramukallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masauraranmu ta cikin wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe in ba a manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani akan shigar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ƙasar habasha karo na biyu da yunkurin da ƙuraishawa suka yi na su ga cewa sun ziga sarkin habasha ta hanyar bashi cin hanci da rashawa ya kori sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tura wasu mutane guda biyu da gwaggwaban kuɗi zuwa ga sarkin Habasha su ne akwai Amr bin al-As akwai Abdullahi bin Abi Rabi'a waɗannan mutane kamar da muka gabatar an zaɓo su ne saboda hikimarsu da dabararsu da azancinsu cewa su je su zuga sarkin Habasha ya kori sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun tafi da makudan kuɗi mun yi bayani cewa da suka je sai suka fara neman 'yan majalisa na shi wannan sarki suka ba su kuɗi sannan kuma suka ware shi kuma wanda za a ba wa sarki kuma suka gaya musu bukatarsu shi ne idan an zo majalisa su ba da shawara da za a kori sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga ƙasar Habasha. Bayan duk sun gama wannan tsare-tsare sun sanar wa sarkin Habasha cewa ya kai wannan sarki hakika wasu mutane wawaye sun sauka a garinka wanda suka bar addinin mutanensu ba su shiga addininka ba ko mu ba su shiga addininmu ba. sannan sun zo da wani sabon addini mu ma bamu san shi ba kai ma baka san shi ba to gashi manyan mutane sun aiko mu daga maka wanda suka hada da iyayensu da ammominsu da kuma shugabannin kabilunsu domin ka ba mu su mu koma da su gida domin mu ne mafi sanin su da kai kuma mu ne muka san illin illar da suka zo da ita saboda haka nan take yan majalisa suka ce gaskiya waɗannan mutane suka faɗa kawai a ba da su su mai da su garuruwansu kasu je su ta mana da fitina a wannan gari da sarki Najashi yaga haka yaga ba makawa ne ga sarki mai hankali mai tunani mai hangen nesa idan aka kawo masa magana kada ya saurin yankewa har sai ya bincika dan haka yace musu sai na aika na kirawo su sun zo na tambaye su ya aika wa sahabbai cewa su zo su kare kansu ga wasu mutane sun zo daga garin su suna faɗan maganganu a kansu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka nada Ja'far bin Abi Talib ya zamo shine kakaki wanda zai yi magana da sunansu da aka zo sarki ya tambaye su meye naku addinin kuma meye yasa kuka bar addinin mutanenku ko ba shiga nawa addinin ba kuma gashi kun bar naku ga wasu addinai a duniya iri-iri ba ku shiga ko ɗaya ba kuka zo da sabo ja'afar ya bashi amsa da cewa ya kai wannan sarki hakika mu mutane ne da muka wayi gari a zamanin jahiliya muna bauta gumaka muna cin mushe muna aikata alfasha muna yanke zumunta muna munana makotaka babba yana danna karami haka muka wayi gari a wannan hali har Allah ya aiko mana da manzo dan cikin mu mun san nasabarsa mun san gaskiyarsa mun san amanarsa da kamewarsa ya kira mu zuwa ga Allah mu kadai tashi mu bauta masa mu cire dukkan abin da iyayenmu suke bautawa waɗanda suka shafi duwatsu da gumaka kuma ya umarce mu da gaskiyar magana da bada amana da sada zumunta da kyakkyawan makotaka da kuma kamewa ga barin haram da kuma zubar da jina ne ya hana mu alfasha da faɗa ƙaunin zuri da cin dukiyan marayu da kuma yin ƙazafi ga mata katangaggu ya ce mu bauta wa Allah kada mu haɗa shi da abokin tarayya ya umarce mu da yin sallah da ba da zakka da kuma yin azumi ya yi ta faɗan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da su don haka sai muka gasgata shi muka yi imani da shi muka bi shi akan abin da ya zo da shi muka bauta wa Allah shi kaɗai ba mu haɗa shi da abokin tarayya ba muka haramta dukkan abubuwan da ya ce mana haramun ne kuma muka halatta abubuwan duk da ya ce mana halal ne shine mutanenmu ‘yan uwanmu da basu karɓi wannan addini ba suka sa mu gaba da duka da zagi da cin mutunci da ƙage da ɓata suna don su ba sa mu mu koma zuwa ga bautar gumaka da butun butumi ga barin bautar Allah ko mu ci gaba da halatta abubuwan da muke na barna a baya a suka rinjaye mu suka zalunce mu suka takura mu kuma suka hana mu mu zauna a garinmu mu yi addininmu to shine muka zaɓi mu zo cikin ƙasarka kuma mu yi makotaka da kai saboda muna fatan kai ba ka bari a zalunci kowa ƙasar ka.
وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة Najashi ya ce shin akwai wani abu cikin abin da aka aiko annabin da shi a hannunku? Ja'afar ya ce kwarai da gaske. Najashi ya ce to karanta mu. Ja'far ya fara karatu daga farkon suratu Maryam har yaje inda aka bada kissar Annabi Isa da mahaifiyarsa Maryam sai sarki ya fashe da kuka har sai da gemun sa ya jike da hawaye su ma mabiyansa suka fashe da kuka ganin sarki yana kuka Najashi yace wallahi wannan abin da kai bayanin sa da irin abin da Annabi Isa ya zo da shi duk guda ɗaya ne ku je cikin ƙasata ba zan miƙa ku ga kowa ba saboda haka yi watsi da magana na waɗancan da aka turo wakilai kuma ya ce a mayan musu da wannan kuɗi da suka kawo baya bukata saboda Amr bin al-As ya ce to sai na canza wata sabuwar hanya da zan bata su a wajen wannan sarki in gari ya waye da gari waye ya ce masa ya kai wannan sarki hakika waɗannan mutane fa suna faɗan wata babban magana game da Isa ya kamata a saurara nan da nan Najashi ya tura aka kira su ya tambaye su me kuke cewa game da Isa da farko sun razana saboda ganin cewa kada su faɗi abinda musulunci ce game da isa kuma shi ya zama ba shine ra'ayin sarki ba sai suka haɗu akan cewa za su gaya masa gaskiya ko ma me zai faru ya faru da suka shigo gurinsa sai ja'afaru ya ce masa hakika mu ba ma faɗan komai game da annabi isa sai abinda manzanmu ya zo mana da shi ya ce me manzanku ya zo muku da shi ɗin ya ce ya ce mana shi annabi isa bawan allah ne manzan allah ne ruhi ne mai tsarki kuma kalma ce ta kun fayakun da allah ta'ala ta hanyar malaika jibril aka aiko da wannan inna ma'amruhu idza arada sha'an yakula hukun fayakun ita kuma budurwa ce bata taba yin aure ba wani bai taba saduwa da ita ba wannan lamari ne na Allah subhanahu wata'ala kuma duk sanda yazo ya halicci mutum zai halicce shi ta hanyar da ya ga dama ta yadda ya ga dama ta sanda ya ga dama saboda haka najashi ya dauko tsinke daga ƙasa yace wallahi ba ku ƙara abu ɗaya game da annabi Isa ba kamar wannan abin saboda haka yaga ana ta gunaguni a majalisarsa yace to komai gunagunin ku dai waɗannan mutane gaskiya suka faɗa ya cewa musulmi ku shiga cikin ƙasata ku je ku ci gaba da zaman ku zaman lafiya kuma duk wanda ya zage ku a gaya wa jama'a ku bakin sarki ne wanda ya zage ku ya ɗauko wa kansa bala'i to da aka mai ba da wannan kisa na na ummu salama wanda da ita aka yi wannan tafiya kuma da ita aka je wannan guri duk ta zazzage mana bayani kamar yadda ya zo ɗin nan saboda haka ya ce wa ‘yan fadarsa kuma yan musu da kyaututtukansu ku ce ba na bukata kuma ni ba na karɓar rashawa akan harkar shugabanci da mulki domin ni ma lokacin da Allah zai bani mulkin ba rashawa na bashi ba kuma bai kamata kuma ni in karɓar rashawa a hannun mutane ba dana ummu salama tace sai suka fita suna kaskantattu aka mai musu da kyaututtukan su muka ci gaba da zaman mu na alheri da girmamawa a cikin wannan gari har ya zuwa lokacin da kuma shekara goma har shi sarkin habasha din Allah ya masa rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da sahabbai a Madina ya masa salatul ga'ib wato sallah gawa tana wani ƙasa liman da mamu suna wata ƙasa ya masa sallah yace ya mutu musulmi domin ya yi imani sai inda malaiki cewa ashiddatu fit ta'zibi wa muhawalatil qada'i ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tsananin azaba da kuma yunkuri da Qurayshawa suka yi na su kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walamma akhfaqa al-mushrikuna fi makidatihim lokacin da mushrikai suka ga sun samu karaya a cikin kullakullan da suke ya tarwatse wa fashalu fi istirdadil muhajirina kuma sun samu rashin nasara wajen maido da waɗanda suka yi hijira gida istashatu gadaban sai suka cika da fushi suka tumbatsa wa kadu ya tamayyazu na gaizan suka so su fashe saboda wato cika da fushi fashtar da darawatuhum sai maitar su ta yi tsanani wanqaddu ala baqiyatil muslimina suka afkawa ragowar musulmi da duka da cin mutunci da wulakanci wa maddu aydiyahum ila rasulillahi sallallahu alaihi bisu'i suka miƙe hannayensu suka dinga cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zaharat fihim tasarrufatun tadullu ala annahum aradu alqada'a ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka dinga yin wani kai komo wanda ke nuna cewa akwai wani shirye-shirye da makarkashiya da zagon ƙasa da kutun gwila da suke shiryawa domin su ga cewa sun kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama liyasta'silu juzur alfitna allati aqadat madaji'ahum hasaba za'amihim domin su tumfike wannan fitina da suke cewa ta wato sanya shimfidar su tayi kaushi gwargwadon abin da suke rayawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta musu da hankali ya hana su bacci ya hana su kwanciyar hankali da nutsuwa saboda wannan addini da yazo da shi kuma mutanen su suna bin sa amma bin nisbati lil muslimina fa innal baqina minhum fi makkata kanu qalilina jiddan su ko ta bangaren musulmi waɗanda suka yi ragowa a cikin garin maka yan kaɗan ne kwarai wa kanu imma zawi sharafin wa mana'atin aw muhtamina bi jiwari ahadin ice ko dai wato sun kasance ma abota ɗaukaka ne da kariya su waɗanda ba a taɓawa kenan saboda ana tsoron danginsu ko kuma suna da wata majingina saboda wata makotaka ta mafakar siyasa da wani daga cikin manyan ƙuraishawa ya ba su cewa wane yana cikin kulawa ta in an taɓa shi ni aka taɓa to in ka samu wata majingina na wani babban mutum ka jingina da shi to sai a kyale ka ba dan kai ba sai dan tsoron wanda ka jingina da shi din ko dan ganin girmansa ko mutuncinsa wa ma zalika kanu yukhfuna islamahum wa yabta'iduna an a'yun dogati bi qadar imkani tare da haka sun kasance suna boye musuluncin su kuma suna baya-baya da duk inda suka ga idan waɗannan manya-manyan azzalumai za su gansu gwargwadon abin da za su iya na ɓuya. Walakin nahum ma'a hazihi alhita wal hazar lam yaslimu kulla salama min al'aza wal khasfi wal jauri. Sai ce tare da wannan taka tsantsan da suke yi da kuma ƙoƙarin kare kansu ba su kuɓuta ba dukkan kuɓuta daga cutarwa da ƙasƙanci da zalunci da ake yi musu. بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة ويدعو إلى الله سرا وجهرا shi kuwa dangane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jagoran tafiya sallallahu alaihi wasallama shi yana yin sallah a fili yana bautawa Allah a fili a gaban idan waɗannan azzalumai kuma yana kira zuwa ga Allah a boye da kuma a fili la yamna'uhu an zalika mani'un babu abin da yake hana shi yin haka wala yasrifuhu anhu shay'un babu abin da yake juyar da shi ga barin haka id kana zalika min jumlati tabligi risalati llahi منذ أمره الله سبحانه وتعالى بقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين Adam sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da kiran mutane wataran a boye wataran a fili ko babu abin da yake juyar da shi gabarin wannan saboda wannan yana cikin abin da Allah ya umarce shi ya isar tunda Allah ya ce masa tashi kai wa'azi bayyanar abin da aka umarce ka ka kauda kai daga mushrikai suratul hijr aya ta 94 وبذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا aradu. wannan ya nuna cewa da mushrikai suna nufin su afka masa za su iya afka masa duk sanda suka ga dama domin gashi a fili kuma ga sahabbansa ƴan kaɗan ne ragowa sun yi hijira sun koma habasha walam yakun fi zahiri ma yahulu bainahum wa baina ma yuriduna illa ma kana lahu sallallahu alaihi wasallama min alhashmati wal waqari ba wani abu a fili da ya hana su su zo su yi abin da suka ga dama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kawai irin mutunci da kwarjini da girma da manzo Allah yake da shi sallallahu alaihi wasallama an rasa fitsararren da zai fara kai masa hannu wa ma kana li abi talib min az-zimma wal ihtirami ta bangare biyu kuma suna ganin abu talib mutum ne da yake da alkawari kuma ana ganin girmansa da mutuncinsa a gari kuma sun san alaƙarsu da annabi wa ma kanu ya khafu na hu min magabbati su ita sarrufatihim da kuma abin da suke tsoro na sakamakon mummunan abin da za su aikata cewa akwai wanda shi bai musulunta ba amma in aka taɓa annabi kishin ƙabilanci zai sa ya zo ya kare shi Amin shi ma ibani Hashim alaihi cewa banu Hashim suna iya haɗa ƙarfinsu guri guda su ga sun kare ɗan uwansu ko da ko ba su yi imani da addininsa ba. Illa anna kulla zalika lam ya'ud lahu atharuhu al-matlub fi nufusihim. Sai dai wannan duka ba shi da wani tasiri a cikin zukatansu ba shine dalilin da ya dakatar da su su yi abin da suka ga dama ba. iz bada'u yastakhfuna bihi منذ شعروا بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية أمام دعوته صلى الله عليه وسلم domin sun fara wulaƙantar da shi tunda suka fahimci cewa matsayin gumakansu ya rushe a cikin zukatan mutane sun daida ganin lata a bakin wani abu suna walata kallon banza suna yi wa manata kallon wofi suna yi wa kuma hubal kallon shirme da shirbici girman da suka dasa mutane na waɗannan gumaka a cikin zukatansu duk ya rushe sakamakon gaya wa mutane gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake game da waɗannan gumaka cewa ba su da ikon cutarwa ko amfanarwa duwatsu ne da itatuwa da sauran abubuwan da dan adam ya fi su kima da mutunci da daraja idan ya bauta musu ya wulakantar da kansa ya mai da kansa baya domin mutum ya fi itace ya fi dutse ya fi duk waɗannan karafunan iskar daraja
وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات ومما روت لنا كتب السنة والسيرة من الأحداث التي تشهد القرائن بأنها وقعت في هذه الفترة yana daga cikin abin da littattafan sunna da sira suka rawaito mana na abubuwan da suka faru wanda dalilai suke nuni zuwa ga faruwar wannan abu a daidai wannan lokaci anna utayba ibn abi lahabin ata yawman rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ana akfaru bin najm idha hawa wa bil ladhi danafata dalla ثم تسلط عليه بالعزى وشق قميصه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم إلا أن البزاق لم يقع عليه وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم na daga cikin abin da littattafan sunna suka rawaito mana da kuma sira na abubuwan da suka faru wanda wasu dalilai suke nuna tabbas wannan abin ya faru a daidai wannan lokaci cewa abi lahab wato ammi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sirikinsa yana da wani dafi tsararre da ake kiransa Utaybata wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni na kafircewa wata din nan idan ya karkato kuma da wanda ya kusa din nan ya wato zira sai kuma ya dinga faɗan maganganu na batanci na zagi na fitsara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka ce ya yagawa annabi riga kuma ya yi yunkurin tofa masa miyau a fuska sai dai yau ɗin bai je fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama ba yawon ya dawo fuskarsa gani irin wannan yaro fitsararre ya yi irin wannan ta'addanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika Allah ina roƙon ka ɗora wani kare daga cikin karnukanka ka bashi iko akan wannan yaro ya galgala shi cikin karnukan Allah akwai zaki akwai kura akwai damusa akwai shi kansa karan akwai mage duk da waɗannan da suke yayyaga suke ya galgala abu Allah ka ba ɗaya nasara a kansa waqadus tujiba du'a'uhu sallallahu alaihi wasallama kuma an amsa wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqad kharaja utaybatu isra zalika fi nafarin min quraish bayan kare wannan abu ne sai wannan yaro utayba ya fita tare da wata jama'a na Qurayshawa falamma nazalu bizzarqa'i min ash-shami tafa bihim al-asadu tilka al-layla faj'ala utayba yaqulu ya wayla akhi huwa wallahi akili kama da'a muhammadun alayya qatalani wa huwa bi makkah wa ana bi sham thumma ja'aluhu bainahum wa namu min hawlihi ولكن جاء الأسد وتخطاهم إليه فضغم رأسه saboda haka Allah ya amsa wannan addu'a ta annabi cewa Allah ya bawa wani kare daga cikin karnukan Allah nasara akan wannan yaro ya galgala shi sai ya tafiya ta kama su da wasu Qurayshawa suka sauka a can ƙasar Sham a wani guri da ake kiransa Zarqa sai zaki ya zo yana kewaye inda suka sauka da daddare sai wannan utaiba din ya zama yana cewa ya kai co dan uwana wallahi wannan zaki ni zai cinye dama muhammadu ya yi addu'a ya ce allah ya bawa wani kare daga cin karnukan allah nasara ya kashe ni lalle wannan zaki ya zo ne ya kashe ni shi ko muhammadu ya mun addu'a gashi kuma yana makani ina sham amma gashi allah ya amshi addu'ansa a kaina sai suka ce kai mu za mu saka a tsakaninmu ba zai cinye ka ba suka kwanta bacci bacci ya ɗauke su zaki ko ya zo ya tsallaka kowa ya je kan wannan mutumin ya ragargaza kansa ya fatattaka shi kamar yadda annabi ya masa addu'a wannan na cin dalailin nubuwa da muktasar sira ta Sheikh Abdullahi Najdi كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات ومنها ما ذكر أن أقبة بن أبي معيط وطئ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كاد عيناه تبرزان yana daga cikin abin da aka rawaito abin takaici da fitsara da rashin kunya abin da aka ce uqbatu bin abi mu'aytin wannan fitsararren daga cikin kafiran maka marasa mutunci yayi kokarin taka wuyan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sujjada an ce har sai da idanuwansa suka kusa fitowa fili wa mimma yadullu ala anna tsugatahum kanu yuriduna qatalahu sallallahu alaihi wa sallama daga cikin abin da ke nuna cewa manya-manyan kafiran Qurayshawa suna yunkurin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma rawahu ibn Ishaq an Abdullah ibn Amr ibn al-As qal hadartuhum wa qad ijtama'u fil hajj fil hijri yace wata lana na halarci Qurayshawa sun taru a nan jikin hijir Isma'il fa zakaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qalu ma ra'ayna misla ma sabarna alaihi min amri hadha ar-rajuli suka ce wallahi bamu taba ganin ma wasu masu haƙuri da al'amarin wani mutum ba yadda muka yi haƙuri da al'amarin wannan mutum wato mun yi haƙuri da yawa ya kamata mu ɗau mataki fa laqad sabarna minhu ala amrin azim mun yi haƙuri fa akan lamari babba fa bainama hum kazalika itsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna cikin wannan shawara da zuga juna da bawa juna mummunar shawara sai ga manzon Allah ya hudo ya tsinkayo yayo gurin su fa aqbala yamshi hatta talammar rukuna har yazo ya sumbaci ɗakin Allah wato rukun yamani ko kuma hajarar aswadi thumma marra bihim ta'ifan bil baiti fa ghamazuhu bi ba'd al qawl sana annabi sallallahu alaihi wasallama ya shude ya wuce su yana dawafi da ɗakin Allah suna ta an tayo masa baƙaƙen maganganu fa arabtu zalika fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama me bada wannan labari me bada wannan kisa Abdullahi bin Amr bin al-As yace sai da na gane a fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan abin da aka yi masa ya nuna damuwa a fuskarsa falamma marra bihi musaniya gamazuhu bi misliha da yazo zai wuce karo na biyu tunda dawafi bakwai zai yi nan ma suka ci gaba da an tayo masa maganganu fa arabtu zalika fi wajhihi na gane wannan a fuskarsa kuma marra bihi musalisa fa gamazuhu bi misliha yazo zai wuce karo na uku suka ci gaba da an taya masa bakaken maganganu fawa kafa sun makala a tasma'una ya ma'ashar ƙuraishi wai ba za ku saurara ku ji ba ne ya ku taron ƙuraishawa amma wallazi nafsi biyadihi laqad ji'tukum bizabhi yace wallahi na rantse muku da Allah wanda rayuwata take hannunsa na zo muku da yanka fa akhadhat alqauma kalimatuhu sai wannan magana ta tayar da hankalin waɗannan mutane wato sun san baya ƙarya in fa su bi addinin nan ba yanka ne akan su hatta ma minhum rajulun illa ka annama ala ra'sihi ta'irin waqi'un kai sukai tsim sukai tsidda su sukai shiru sukai kurum sai ka dauka tsuntsu ne akan mutun ya sauka hatta inna ashaddahum fihi la yarfa'uhu bi ahsana ma yajidu hai zama fi tsanantawan su akan annabi daga cikin su ya zamo yana neman tausasawan annabi da magana mafi dadin abin da zai iya sai aka fara lallashi kuma ta ai ba haka ba ne kai na gida ne ta ai ai duk ɗaya ne ta ai bai kamata ma a kai ga haka ba sun san maganar sa ɗaya ce kawai kuma gaskiya ce in ya faɗa abu wa yaqulu in sarif ya abul qasim fa wallahi ma kunta jahula ce tafi ba komai ya kai baban alqasim ai kai ba mutum ne da aka san shi da jahilci ko da rashin hakuri ba
فلانت منه أسئلة القتاة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل القلب من لجد البغاة فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون امره اطلع عليهم suka sake taruwa washe gari suna ci gaba da tattauna lamarinsa sai gashi ya ƙara fudowa fa wasabu alai wasbata rajulin wahidin wa ahatu bihi suka yi tsalle suka kewaye shi suka sa shi a tsakiya alaqad ra'aytu rajulan minhu akhadha bi majma'i rida'ihi sai da naga wani ma ya kama wato ya ci kwalarsa wa qama abubakar dunahu abubakar ya shiga tsakani wa huwa yabki wa yaqulu yana rusa kuka abubakar ya ga wani ya rike kwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubakar ya fashe da kuka yana cewa ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu ko a kashe mutum dan ya ce Allah ne mahaliccinsa me laifinsa akan haka thumma sarafu anhu suka juya kuma suka bar shi qala ibn al-am fa inna zalika la ashadda ma ra'aytu quraishan nalu minhu qat intaha mulakhasan yace wannan shine mafi tsananin abin da naga Qurayshawa sun wa annabi akan ido na na rashin mutunci هذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح بالليل القناة wannan zamu tsaya zamu tashi musuluntar sayyidina Hamza da musuluntar sayyidina Umar mu ji wani irin karfi addinin musulunci ya samu bayan waɗannan gwaraza guda biyu Allah ya azurta musulunci da su dan zamu tsaya Allah ya ƙara mana san annabi da riko da addinin sa kankan ya sa kuma mu mutu da imani mu gama da duniya lafiya ya sa mu cikin ceton sa ranar alkiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يرد العميل من الجنات تربطون على أتانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعاس To masu sauraro kamar yadda aka ji a nan za mu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam inda muke sauraron tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke karanto mana daga cikin littafin Ar-Rahiqul Maktum. A kasance tare da mu a lokaci na gaba inda insha Allah za mu ɗora. A madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai da ke ɗaukar hidimar kawo muku shi sai kuma abokan aikin da suka saba ba da gudunmawa domin ganin shirin ya zo muku a cikin nasara a madadin su duka habib ja'far madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وجئتك يا رسول الله جاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صفع وهديك مسلق في كل ذات وما لجنان عهد من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هز أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جامل يسرك فيكم فلانت منه أسئلة القتاة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزل القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المبارك ولين الرمح من لين القناة وقد تجفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة الجنات وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من ثباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أتانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح قطعتم بيننا قوسا نعاتي وإن عبثت لكم إذا خدعتم خدوع الموقظين